na wato wanda sun hada da dauka hannaye daga hannaye da kuma kabarbarin da ake yayin da za a ciro daga wannan rukunin zuwa wancan rukunin an kar daga nan mara Allah kare da a gare su yace na ga nan sallallahu alaihi wasallama ya ya buɗe kabbara dan sallah ya buɗe yin kabbara dan sallah wato ya yi kabbara harama ya daga hannayensa yayin da zai kabbara a ta ji alau ma zomin kiba ya yi sanya hannayen daura da kafaɗinsa lokacin da zai ruku'u dan ruku'u wanda lokacin da zai kabbara dan ruku'u kuma ya kan aikata kamar haka lokacin da yake sami Allah liman hali da huma ya kan aikata kamar haka kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu shi yasa wannan hadisin ya zo tabbatar da rabu a wayannan guraren guda uku shi dai na farko duk masabobi sun gama a kansa duk masabobi sun gama kan cewa ana son daga hannu yayin kabara haram abin da yake bayan nan ko akwai sabani na masabobi kamar hanafiyawa da wata ruwaya daga malikawa sun tafi akan cewa daga hannu yayin kabara harama ne kawai bayan kabar harama ba a bukatar daga hannu amma shafi'awa da hanabilawa da kuma wata ruwa daga malikawa su da ba kan cewa ana son daukar ka daga hannu a duk wayannan guraren bari ma suka ƙara cewa yayin da za a daga daga zaman farko to shi ma an so daga hannu to ga akwai hadisai dai wanda su suka ce ma ai sun kai matsayin tawatur su wanda suka ce daga hannun ɗaya ne shi ne an kaba da harama hujjar su hadisin ziyadin abi ziyadin na cewa kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawai dai idan ta salat su mala ya wudu manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannunsa idan zai buɗe sallah amma ba nan ba a sake daga hannunsa wanda ziyadin abi ziyadin ya goyito wato ziyadin abi ziyadin ya zo a isnad wato sauran malamai suka ce ba ziyadin abi ziyadin wato kiyayewarsa daga baya ta yi muni wato kaka suratin sawi wanda shi ba Allah ke fada alfiyatu usul kaka suratin sawi wa kana shafi'u bada salatihi yadayhi yarfa'u wa la yahudu hujjatul magariba wa kana kayruhu yu'inu aiba rawayin zidun ziyadin lafzahu wa tafaqu an sa'a ba'du yuzuhu جواب جاء من طريق آسني أن أبيه أي أن أبي الهاشمي كما صلاة دي وندا وتتجاو مغانا ديوا har wasu manyan malamai ma musamman sun ware ta sun yi littafi a kai kamar buhari ne jami'in sai yana da littafi raf'ul yadaini raf'ul yadaini wanda ya kawo hadisan magana daga hannun nan to bayan sa an samu littafan da yawa sun fi dari a kan wannan matsala to ta ka shi kansa yana faɗa haka ba zahirin hadisin wato tare da mamuma to da wata ruwaya haka nan ma idan ya tashi daga raka a biyu ya zaman farko shi ma yana daga hannayensa amma ba a daga hannunsa yayin da zai sujjada ko yayin ya daga kansa daga sujjada ba a cewa zai daga hannunsa a wayannan gurara shi yasa aka tafi akan cewa nan ba a daga hannu sai wata ruwaya daga zahiriyawa zahiriyawa sun dafa akan cewa duk ko'ina ma daga wannan rukunin zuwa wannan rukunin ka iya daga hannunka to shi ne makayi mai ke cewa ibn hazin ya tafi zuwa haka huwa aliyu bi zahiri ya tafi na mantin da shi yana zahiri yanci ne to ai daman dan ya tafi haka ba mamaki eh dan ya tafi hakan ba mamaki to wani hadisi mutum biyar sun ruwaito shi imam muslim da abu da sun fi da hadisi a nan sallah da sallar ya kasance idan zai kabara ya kan daga hannayensa sannan ya lullaba da tufafinsa sannan ya rike hannunsa na hagun da hannunsa na dama wato ya yi gabaru to in kama daga kafin ta dubna halima ya kama daga mahaifinsa Allah kara da a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yi mana limanci ya rike hannunsa na hagun da hannunsa na dama sunnatu wa hadisin to turmizi ya ruwaito wannan hadisin da isnadi wanda yake kyakkyawa sai da ali ya ce Allah kare da a gare shi abin da yake sunna shine a dora tafin dama rufe tafin hagu a cikin sallah a sa su karkashin cibiya a sa su karkashin cibiya akwai sabani wajen kaburu ina za a dora hannu akwai masu cewa a kan kirje akwai masu cewa a a saman cibiya ne ba kan kirje ba akwai masu cewa a kasan cibiya kamar na ruwa ta sayyidina ali ta nuna cewa ai kasan cibiyar ne rawahu abu dawud wa ahmad fa sunnatu abinda yake sunna wa ruhu ma ta tasurati ajiyatu karkashin cibiya aka haka abu hanifa da sufiyanu da ahmad ibn hanbali da sabon rahawai suke kai shafi'i ko da wasu malaman suka ce abinda aka fi so a dora hannayen bulbushin cibiya zai hadisi zai abi dawo da wani hadisi na abi dawo da ke zalika da ya zo da nuna cewa na dora su ne a saman cibiya imam malik ya ce ai kabaru abin karahiya ne a sallah ta farilla amma an so a nafila wannan ita ce ruwa da ta fi shura daga gare shi amma akwai wata ruwaya da ta tace da wayancan masabobin ƙauza'i da ibn munzir suka ce shi ne sallah yana da zari in ya ga dama ya kabaro in ya ga dama ya bar kabaro haka din ya fi yalwatawa saboda abin da ke cikin sana daga yalwatawa domin hadisin da musulun ya rawaito da turmizi ba su ayyana ba sabanin abin da ya zo daga baya a wato hikimar wannan ga hikimar wannan ajewar ƙarin ladabi a nuna ladabi wato ko sha zai da irin munzar suka ce shi mai sallah yana da zari wajen yin kabar in ya ga dama ya ajiye hannayen karkashin cibiyarsa in ya ga dama sanin cibiya in ya ga dama ya dora a kan girgin sai ne mai littafin ya ce haka ɗin ko ya fi karɓuwa saboda an yalwata ba a tsananta ga mai sallar ba an ce ga iya kayan da zai saboda hadisin musulun da tirmidhi ba su ayyana inda za a dora ba hikimar da take cikin dora hannun ziyaratul adabi ƙarin ladabi wal khushu'i da tsoron Allah al'ada ta gudana da haka gaban manya da sarakuna ai haka gaban Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fi kabata an waito daga asalin basare da ibrahim nahayi da laifin nisa'adin su biyun da asalin basare da nahayi suna cikin tariya laifin nisa'adin yana cira cira cikin atba'u tarihi cewa yana su dinnan zuwa to shi mai sallah ya saki hannayen ko dai su wayannan malaman wannan hadisai bai zo musu ba ne ko ya zo musu ta hanyar da bata inganta ba ya hadisan sun zo musu amma ta hanyar da bata inganta ba to an abdullahi an kawar gaba masurin allah kare da a gare shi allah masurin ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kamara a duk sun koya wanda zai da daga wanda zai ko zai wanda zai ko zaman da zai haka ba sai na abubakar da sai na amur su ma haka suke wani hadisi mutum biyar sun ruwaito shi amma lafazin da aka faɗa a nan ba to turbazi ne ya ruwaito addu'ar da ake in za a fara sallah wato bayan an yi kafara harama kafin a fara karatun fatiha an kawai daga abi huraira Allah kare da gare shi Abu Hurairah ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin shiru tsakanin kabbara sa ta harama da kuma karatu in yi kabbara harama kafin ya fara karatu sai ya ya dan jinkirta hayya yin shiru ko sassauka ba dadewa yake kwarai ba na ce da shi na fanshe ka da ubana da uwata ya rasulallah iskatu ka bai da takariruwar kira'ati ma ta kolo dan da kake shiru tsakanin kabbara harama da fara karatun fatiha ne kake faɗa ne sai manzo Allah ya ce ai abin da nake cewa Allah mu bai bai ne bai na da kama ba ta bai da mashriq wal maghrib Allah mu nake ni min al hadaya kama na karro fil abir min al jannah Allah mu gasil hadaya bil ma'i was sarji wal bardi ya ubangiji ka nesanta tsakanina da zunubaina kamar yadda ka nesanta tsakanin gabas da yamma ya ubangiji ka tsartace ni daga zunubai kamar yadda ake tsartace farin tufafi daga dauda ya ubangiji ka wanke zunubai na da ruwa da raba da kankara rawahu lamsatu wannan hadisi idan mutum ya sun rawaito shi mana tirmidhi shi yasa buhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi abu dawud ya rawaito shi nasa'i ma ya rawaito an kabla ka Allah umara Allah ka da da gare su Allah umara ya ce da maka mu muna sallah ta ala manzo sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum a cikin mutanen ya ce Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira subhanallah kuka wasila sai na zana sallallahu alaihi wasallam ya ce waye faɗi kalmar nan kaza da kaza sai wani mutum daga cikin mutanen ya ce ni ne ya rasulullah na faɗa sai manzo Allah ya ce kai na yi mamaki daga wannan magana da ka faɗa ai an buɗe mata ƙofofin sama sai ya sa yana nuna cewa ashe a yi addu'a da abin da Allah ya wa bawa ilhama da shi ko da bai zo ba Allah Umar ya ce ban bar su ba tun da na ji wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan Muslim da Tirmidhi sun rawaito hadisin an taɓa daga sai na Ali Allah ƙara da a gare shi ya ce Bazana sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zuwa ga sallah ya kan ce Allahu akbar sannan ya ce wa jihar wa jihar lila zai faɗa rasa wata ɗara halifan musulma wa ma'anin na mashirkin na fitanta da kai na ga ubangijin da ya rasu samai da kasai halin kasancewa ta mai tsayawa ga Allah kaɗai ba na duban wani addini ko wani tsari mai miƙa wuya ga Allah ni ba ni cikin masu tare da wani abu da Allah hakika sallata da ibaduna gaba daya kai da rayuwata ma da komawa ta dukkan Allah ne ubangijin halitta wanda ba shi da wani abokin tarayya ba za ka da wannan aka umarce ni ni ne farkon wa alamin rasul ni ina daga cikin wanda suka rika kai ga Allah ya ubangiji kai ne sarki ba wani cancanci abota masa in ba kai ba kai ne mai tafi da komai na wani bawan ka ne na zalunci kaina na yadda da cewa ni mai laifi ne a ina roƙonka ka gafarta min laifuka na gaba daya ya san ba wanda ke gafarta laifuka an ba kai ba ka shirya da ni ka dora ni da mafi kyawun ɗabi'u domin ma da ke dora bawa akan zuwa da kyawun ɗabi'u sai kai ka juyar da munanan ɗabi'u daga gare ni ya zama ba ruwana da su nan ba wanda zai juyar da munanan ɗabi'u daga bawa sai kai na amsa kiranka wanda amsa kiranka ya azurta alheri gaba ɗaya na ga ikonka a ba inda za a dangana sharri gare ka ni na tsaya ne da kai makoma ta gare ka ne ka ka ɗaukaka ka ɗaukaka alherin ka sun yawaita ina neman gafararka ina tuba gare ka wani hadisi na sayyid na ali mutum biyar din sun ruwaito amma ban da bukhari wato a muslim abu da wasu zina sa'i neman tsari da allah daga shaidan ubangiji tabaraka wa ta'ala ce sai za karatun qur'ani sai lillahi na shaidan da jam idan dai za ka karatun qur'ani to lallai ka tsaya ka nemi tsari da Allah daga shaidan wanda yake abin jefewa an karbo daga abu sa'idin Allah ya kare da a gare shi abu sa'id al-hudri ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi ga sallah da daddare ya kance Allahu akbar sannan ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka a ubangiji ka tsarkaka kuma duk wani yabo kai za a kawo kai ne abin yabo sunanka ya ɗaukaka alherinsu suna da yawa matsayinka ya ɗaukaka ya girmama ba wanda zai abauta wa in ba kai ba sannan ya ce allahu akbar kabira sannan ya ce a uzurla sabil ali min shaidan rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi ina neman allah wanda yake mai ji na sani da duk halin da bawa yake ciki ina neman zarshe ni daga shaidan abin jefewa daga min hamdi daga kyautarsa da wasu wasunsa da busarsa na fi sunan wasu suka rawaito wannan hadisin Usman bin Abdul Asi Allah kare da gare shi ya je a nan sallallahu alaihi wasallama yace ya Rasulullahi hakika shaidani ya san tsakanina da sallata da karatuna yana rikitar da ishi gare sai rasa ina nake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lima wannan shedan ne da ake kiransa hunzuru ko hanzabu to idan ka je alamunsa ka nemi Allah ya kare ka daga gare shi kai tofi daga bangaren daman ka sau uku sai ya ce na aikata wannan sai ubangiji ya tafi da shi daga gare ni a tani to rawa musulun shi rukuya ce musulun ne wata hadisa shabar rukuya hadin amin in an gama karatun fatiha an taɓa daga Ali Huraira Allah ƙara yadda a gare shi ya taɓa daga Annar sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin lamarin da sha'anin wanda faɗin sa amin ya dace da sannan mala'iku suka ce amin a gafarta masa abin da ya gabata daga laifuka a biyar mutum biyar sun ruwaito hadisin a wata ruwaya idan musulman ya ce garin makarubi alai malawa amin to ko ku ce amin domin gabarin da sha'anin wanda magana su ta dace da faɗin mala'iku maganin mala'iku a gafata masa abin da ya gabata daga laifin fukansa buhari da sa'i sun fi dare su idan na yanku ya ce amin mala'iku ma da suke sana suka ce amin ɗaya daga cikin su dace da ɗaya a gafata masa abin da ya gabata daga laifin fukansa an karbo daga gare shi wato daga abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya karanta gairar da magaruri alai mana wadin ya kance amin har wanda suke kusa da shi daga sau na farko su ji wannan yake nuna shi shi ba liman zai faɗa kenan sai yasa wasu jamin da yawa sun tafi akan zai faɗa a masarar imam malik akwai zantuka guda biyu akwai cewa ba zai faɗa ba shi ya fi shura inda inda yake bayyana karatu ne akwai cewa zai faɗa ko da inda yake bayyana karatu ne mai risala ake faɗa wa fi qawlihi iyaha fil jahri hakilafun rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito da hadisin da da tirmidhi da hakim yace a ingantacce ne to azzakatani wakace biyu da ake so a sallah idan shiru kaɗan kafin a ci gaba da abin da ake